نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه حق المراقبة واتقوه في دينكم واتقوا ربكم في إخوانكم واتقوا ربكم في تعاملكم مع بعض يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس ذو القلب المحموم واللسان الصادق قيل ما القلب المحموم قال هو, هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد قيل فمن على أثره قال الذي يشنع الدنيا ويحب الآخرة وقيل فمن على أثره قال مؤمن في خلق حسن ليس أروح للمرء ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب ومبرأ من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد إذا رأى نعمة تنساق إلى أحد رضي بها وأحسن فضل الله فيها وفقر عباده إليها وذكر قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ما أصبح بي, بي من نعمة أو أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر وإذا رأى أذى يلحق مسلما رفاله ورجى الله أن يفرج كربه ويغفر ذنبه وبذلك يحيى المسلم ناصع الصفحة مستريح القلب والنفس من نزغات الحقد الأعمى فإن فساد القلب بالضغائن داء أعياء وما أسرأ أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش كما يتسرب الماء من الإناء المسلوم أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلبي وقلوبكم من الضغينة والحسد وجميع أمراض القلوب أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa muna godiya ga Allah maɗaukaki kuma muna yabo a gare shi bayan wannan yabo da godiya muna kuma salaci ga shugaban halitta annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka ‘yan uwa musulmi ina jan hankalinku tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokin Allah mu bi umarninsa mu hannu daga haninsa wannan shine musulunci ka zama bawa na Allah sai inda Allah yake so za ka je sai inda yake so ka taka za ka taka yadda yake so ka yi magana za ka yi magana yadda yake so ka yi mu'amala za ka yi mu'amala wannan shi ne zaman ka bawan Allah ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah bayan haka ya uwa musulmi hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imam ibnu majah ya ruwaito daga hadisin abdullahi bin amr ibn al-as radiyallahu anhuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa fiyayyen mutane ma'ana a cikin mutane wanda ya fi kowa shine mutumin da yake da zuciya mai tsarki da kuma harshe mai faɗin gaskiya sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya siffanta abin ne ya ce alƙalbul mahmum sai aka tambaye shi me ake nufi da alƙalbul mahmum sai ya ce huwa التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد zuciya mai tsarki ita ce zuciyar mutum mai tsoron Allah zuciya tsarkakakkiya zuciyar da ba laifi ba zunubi a cikinta ma'ana gwargwadon hali tana kiyayewa sannan kuma zuciyar da babu zalunci a cikinta da wuce iyaka sannan babu hassada a cikin wannan zuciya sai aka tambaye shi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan wa yake biyo bayansa a daraja sai ce mutumin da ya kyamaci wannan duniya kuma yake son lahira sai aka tambaye shi wane ne kuma zai biyo bayan wannan sai ce mumini wanda yake cikin halaye na ƙwarai mumini mai ɗabi'a mai kyau mai halin ƙwarai mai ta'ada abin yabawa to shi ne mai bin wannan ‘ya'yan uwa musulmi kun ga annabi sallallahu ya kasa mutane kashi uku da wanda ya fi da mai binsa da mai bin wannan wanne ne mafi girma shi ne duk mutumin da zuciyarsa take da tsarki baya kwana da jin haushin kowa baya yi wa kowa hassada baya jin zafi a zuciyarsa don ya ga Allah ya wa wani ni'ima ba shi da ƙiyayya da ƙyashi zuciyarsa ƙalau yana son ‘yan uwansa musulmi to a cikin mutane wannan shine can sama ka binciki zuciyarka in kaga kana da irin wannan abu da kulli mummuna a zuciya da kuma irin wannan hassada to lallai baka cikin mutane maɗaukaka a wurin Allah sai dai makaskanta Allah ya tsare mu daga hassada babu abin da yake wa mutum daɗi da kwantar da hankali babu abin da yake tafi maka da damuwa ya bawan Allah babu abin da ke sa ka farin ciki a rayuwar nan irin a ce mutum ya rayu zuciyarsa kalau wallahi ka binciki zuciyarka idan Allah ya warkar da kai daga irin waɗannan cututtuka za ka ji har ƙarin lafiyar jiki za ka samu amma idan zuciyarka kullum a kuntume take da mutane kana jin haushin wancan kana kyamatar wancan kana hassadar alherin da wani ya samu kansa a ciki damuwarka shine ka ga wani yana farin ciki kana zaune cikin tagumi wani me ya same ka kai ma baka san abin da ya dame ka ba haka kawai ka ji cewa duniyar ba ta yi maka daɗi to wannan ba halin kirki ba ne ka yi ƙoƙari ka sabar wa kanka farin ciki da murna wani an faɗi wannan sai ce malam yaushe za a yi murna ana cikin talauci da damuwa duk talauci duk damuwa ba ta kai irin damuwar da wasu mutanen suka samu a baya ba musamman zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin musulunci ya ƙarfafa wata irin damuwa ce ba su shiga ba amma sun kwantar da hankalinsu mutum zai farin ciki da iyalinsa kar ka bari a rayuwarka kullum hankalinka a tashe wannan ba alheri ba ne yana ƙara maka rashin lafiya ya nukurkusa maka jiki a ga saurayi kankani yana ta furfura damuwar duniya ya ɗora wa kansa wannan ba haka ake so ba ka natsu ka kwantar da hankalinka kar ka ji haushin kowa ka tashi da ƙaunar 'yan uwanka musulmi ka tashi da ƙaunar 'ya'yanka da matanka ka samar wa kanka farin ciki ko kana cikin damuwa ka yi ƙoƙari ka yaye wannan damuwar ta hanyar zikirin Allah kamar da za mu zo mu ambaci wasu daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum akan samun zuciya mai kyau idan wannan mai irin zuciyar mai kyau idan ya ga wani ɗan uwansa ko ya ga wani alheri yana tafiya zuwa wurin ɗan uwansa to sai hankalinsa ya kwanta ya yadda da wannan cewa ni'ima ce Allah ya zaɓuwa ne ni da na ganta Allah bai bani ba ya bawa ne to ka kwanta sai mutum mai irin wannan zuciya mai kyau ya kwantar da hankalinsa ya kyautata zatansa ga Allah cewa ni mata wata na zuwa amma ba ka zauna kana ganin in an baka labari wane ya samu ɗaukaka wane ya samu ci gaba wane ya yi sabon gida wane ya yi mota wane ya yi kaza wane ya ci babban riba a kasuwa shi ke nan kai kuma baka da baƙin ciki a rayuwarka sai wannan rana saboda an baka labarin ɗan uwanka ya ci gaba so kake kai kaɗai ka ci gaba ai in ka nemi kai kaɗai ne ma mai ci gaba baka kyauta wa wannan al'ummar taku ba so ake masu ci gaban su yawaita da kai a ciki da wani a ciki to in Allah ya zaɓi wasu sun ci gaba kai baka ci ba ranar ka ce ba ta zo baya bawan Allah ba a ce haka za ka dawwama ba ka roƙa agun Allah kuma ka kwantar da hankalinka kar ka bari ka shiga cikin masu hassada ka yarda da falalar Allah akan mutane ka gamsu innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha cewa falala a hannun Allah take yana baiwa wanda ya so in ta babun arziki ne Allah ya gaya mana والله فضل بعضكم على بعض في الرزق Allah ya fifita sashenku a kan sashe wajen arziki, haka Allah ya yi mutane, to ka natsu ka kwantar da hankalinka in wani ya fi ka a ilimi, a duniya, a sauransu, ka roƙi Allah falalarsa, Allah ya baka irin yadda ya bashi. Kada ka tada hankalinka, kada ka yi hassada, kada ka yi ƙyashi, domin ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu irin wannan haka nan mai irin wannan zuciya mai kyau idan ya ga sharri ya tafi zuwa ga ɗan uwansa me yake yi yana jin takaici cewa ɗan uwansa wani sharri ya same shi yana ji a zuciyarsa inda shi ne irin damuwar da zai shiga to shi ma ya shiga irin wannan damuwa kamar yadda ɗan uwansa ya shiga kuma ya roƙi Allah ya Allah ka ɗauke wa wani wannan bala'i rashin lafiya ce ba murna za ka yi ba wai wani abun mamaki sai ka samu mutum musulmi ne shi amma yana murna da farin ciki saboda an ce wani ya shiga tashin hankali yana baƙin ciki wane ya sai mota Allah ya jarrabu wane washe gari bayan kwana kaɗan ko ya yi hatsari ko wani abu ya faru wace mutum ya murna ya farin ciki ya ce yawwa maganinsa kenan wallahi kana da matsala a zuciyarka baka zama musulmin kirki ba kuma kana cikin makaskanta a duniya a idan Allah subhanahu wa ta'ala ka zama mai ƙaunar alheri ga ‘yan uwanka ka zama kuma mai gudun sharri ya samu ‘yan uwanka irin yadda kake gudun kai wannan sharrin ya same ka Allah ya siffanta muminan ƙarshen zamani da wata siffa yana cikin a'ala sifat mafi ɗaukakar siffa Allah ya siffanta muminai waɗanda za su zo a bayan almuhajiruna wal ansar Allah yake siffanta su yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم waɗanda za su zo bayan muhajiruna da kuma al'ansar mecece siffarsu siffarsu ita ce ya ƙuluna suna cewa rabbana gfir lana ya Allah ka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma Allah muna roƙonka ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka riga mu imani wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah karka sanya mummunan kulli a zuciyarmu dangane da ƴan uwanmu muminai addu'a suke yi don haka karka bari ya kai ɗan uwa musulmi ka siffantu da kishiyar wannan siffa ka zama mugu a zuciya ka zama mai mummunan nufi ga ɗan uwanka ka zama mai hassada mai ƙyashi duk wannan munanan mutane ne masu yi waɗanda zukatansu zukata ne waɗanda Allah baya son su ya Allah muna roƙonka Allah ka fidda mu daga irin wannan Allah ka cire wannan mummunan hali daga zukatanmu ya ƴan uwa musulmi Allah maɗaukaki ya ambata umarnin da al'ummar musulmi muke ciki yanzu a tsakaninmu hali ne na tarwatsewa hali ne na wargajewa hali ne na kowa ta kansa yake yi ba babba ba yaro kowa rayuwarsa da take gabansa ita kaɗai ya sani baya tunanin ‘yan uwansa tsakanin wane da wane babu shiri tsakanin waɗannan da waɗannan babu shiri dukkanmu kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda Allah ya aiko shi rahmatan lil alamin to yaya waɗanda suke koyi da arhamul khalqi kuma za su zama su ne a shaddan nasi ala anfusihim fima bainahu za su zama a tsakaninsu sun fi tsanani a junansu sama da yadda wasu al'ummomin suke saɓani a tsakaninsu mun kasa tarairayar saɓani tsakaninmu ya zama ya wuce cikin natsuwa cikin ilimi da adalci cikin son juna cikin gyara wa juna kuskure a'a kullum sai terere a tsakaninmu yau wani baya shiri da wani yau wani ba zai bi wani sallah ba yau wani ya tsine wa wani yau wane ya zo ya tona asirin wane a irin wannan rayuwar da abin da ba ka son ka gani ma sai ka gani muddin ka makale wannan abubuwa da ake amfani da su a zamanin nan na harkokin waya zukatan mutane sai ƙara dagwalgwalewa suke da datti na ƙyamar juna da hassada da ƙiyayyar juna sakamakon batsin juna muka fi ji ba ma so a gaya mana farin junanmu wannan ba alheri ba ne ya al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya samu wannan al'ummar tamu kafin ya zo a zamanin jahiliya fada gaba ƙiyayya damuwa tashin hankali amma da ya zo da suka karbi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shikenan sai suka zama ‘yan uwan juna Allah har sai da ya goranta musu wannan ni'imar ya ce wadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كتنا نئمر ألا أكونكم يا يند دا كتي أبو كنجو دعوة أبو كنغا باغ جونا مجئيا جونا sai Allah maɗaukaki ya haɗa zukatanku da me ya haɗa zukatan nan babu abin da ke haɗa zukata irin imani yaya waɗanda ba musulmi ba kullum baka jin sirrin da ke tsakaninsu na saɓaninsu alal aƙalla amma musulmi komai nasu a bankaɗe cin mutunci yau zagi tona asiri bankaɗe-bankaɗe neman laifin juna kai ka ɗauka waɗannan mutane ba su haɗu a wata manufa da aka yi wa mai irin wannan manufar shiga aljanna ba gashi aljannan nan ba tamu bace ta Allah ce wutar da za a azabtar da mutane a ciki mallakar waye ta Allah ce a cikinmu babu wanda ya mallaki rahama sai dai ya siffantu da ɗan abin da Allah maɗaukaki ya bashi na siffar rahama da tausayi amma mu zama a tsakaninmu da juna ba kyakkyawan zato sai hassada sai ƙiyayya sai cin mutunci wannan ba ita ce tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da sahabbai a kai ba ku duba sahabbansa ya suka zauna a tsakaninsu duk da saɓani ya auku a tsakaninsu har an je fagen fama an yi yaƙi amma suna son juna yaƙi za a yi ana gama yaƙin sai a haɗu waɗanda suka mutu a yi musu sallah tare a tsakaninsu mun gani sun iya haɗiye saɓaninsu na'am idan mai laifi ya yi laifi ana gyara masa amma ba da cin mutunci da tonan silili da bankaɗar asali a kira mutum ba shi da asali ana tonan asiri a kansa wani ɗan kaza ne wani ɗan kaza ne ‘ya'yan uwa musulmi ba haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi tarbiyyar sahabbansa ba kuma ba sahabban sahabban su ma ba haka suka zauna a tsakaninsu ba ya kamata don Allah mu mai da hankali mu gyara a tsakaninmu umarni ne fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku yi sulhu a tsakaninku ku gyara menene ne ake faɗa a kansa a wannan duniyar galibi akan duniya ne wani matsayi ne wani abu ne da za a sa aljihu gida ne za a shiga a zauna mota ce za a yi yawo da ita ƙarshen lamari kuma a fita daga ciki a koma kabari yadda mutum ya zo haka zai tafi duk wani matsayinka duk inda ka kai wani ya taɓa kaiwa kuma yau baya nan duk abin da kake so ka samu a duniya wani ya samu kuma abin ya ƙare kuma shi ɗin yanzu baya nan don haka kai ma duk abin da kake hankoran ka same shi kana haƙilo sai ka same shi to za ka iya samunsa kuma la'alla ya zama maka sharri ya zama ba zai amfane ka ba da ka ji tsoron Allah ya uwa musulmi a gyara tsakani ka yi ƙoƙari zuciyarka ta zama lafiyayya dangane da 'yan uwanka musulmi kar ka zama mai mummunan hali manzon Allah sallallahu alaihi ya ambata fa sai da aka kai matsayin da yace inna shaytana qad ya'isa an ya'budahu al-musallun في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم yace shaidan kansa ya fidda ran cewa a ƙasashen larabawa za a bauta masa amma fitinar da za a bar mutane a cikinta shine ya riƙa ziga junansu dangane da juna ya haifar da saɓani ya haifar da matsala da faɗace-faɗace da rikice-rikice wannan shine abin da za a ci gaba da yi ya Allah muna roƙonka Allah ka fidda mu daga irin wannan mummunan hali Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga miyagun halaye Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله منا روقنك الله كتعفت شي من زكاتمو الله كجارة من زكاتمو الله كميدمو أكن تفركي مددتي يا الله كجارة من أكيدمو Allah ka gyara mana yadda muke ɗaukar junanmu, Allah ka tsabtace mana zukatanmu daga hassada, da ƙiƙi juna, da gaba, dangane da ‘yan uwanmu musulmi, Allah ka ɗora mu a kan zukata tsarkaka irin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, Allah ka sanya mana kyakkyawan zato dangane da junanmu, Allah ka tabbatar da sulhu a tsakanin dukkan al'ummar da aka samu rikici a tsakaninsu daga cikin muminai, ya Allah ka kintsa musulmi su zama mutane masu son junansu, Allah ka gyara su, Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaici ya Allah ka ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali duk abin da ya dame mu Allah kai mana maganinsa yan uwanmu da Allah ka jarrabe su da abin da ka jarrabe su da shi na yaƙi a Falasɗin ya Allah muna roƙonka Allah Allah ka tsare su Allah ka tsare musu addininsu da rayuwarsu da matansu da 'ya'yansu Allah ka fidda su daga wannan damuwa Allah ka ruguza waɗannan maƙiya nasu Allah ka lalata tunaninsu Allah kuma ka jefa saɓani a tsakaninsu yadda ƙasarsu za ta wargaje ya Allah ka nuna mana abin farin ciki dangane da lalacewar waɗannan mutane Allah ka dakatar da zaluncin da suke wa al'umma a duniya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله